إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin professor Egondu inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan Ramadan yau wace rana yau laraba goma ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul saba jiya mun tsaya aya ta arba'in da biyar yau za mu tashi aya ta 46 kul inna ma ibukum bi wahidatin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقولوا لله مثنى وقرانا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد
kamar ne muku bayani wannan sura surar makka ce da haka sura ce mai kira zuwa ga imani da Allah da imani da annabta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma imani da ranar lahira mun yi karanta hujjoji daban-daban da ke tabbatar da haka cikin su wannan ayar ta yau Allah ya ce kul inna ma a'ibukum bi wahidatin ka ce musu ya ku mutanen makka ine muku wa'azi da abu guda ne kacal abu guda nake so da ku shine an taqumu lillahi masna wa qurada ku tashi ga Allah ku rarrabu ku koma ku biyu biyu ku haɗu gida ku yi mutum biyu biyu sannan daga baya ku yi mutum ɗaya ɗaya ni za ku yi kun yi haka kun mata tafakkaru sannan ku yi tunani ma bi sahibikum min jinna za ku gane wannan abokin naku wannan mutumin da aka aiko ba mahaukaci ba ne in mutum na cikin ribibi zai bi ra'ayin ribibi ne ba maka na cewa annabi amma masihirci ne ba mahaukaci ne da sauransu yanzu ku tsaya mutum biyu daga kai sai ɗaya ka ce tsakaninmu da Allah mu yi tunani abin nan da ake faɗi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne bayan kun gama daga kai sai shi ka keɓance kai ɗai kawa kanka tambaya da yawa cikin mutane in sun haka za su fahimci gaskiya ma in biyar bidi yanzu abin da muka yi ta faɗi ɗaya zuwa biyar ga ramadan ana cikin wahala ana cikin wahala kuma kuka ce ba a cikin wahala ba a cikin wahala mutum nawa ne har a facebook yake gani suna rubutu wallahi mun fahimta da muna cikin saboda mai za suna cikin rigibi ne kawai tunda kowa ya ce akwai wahala akwai wahala tunda kowa ya ce ka a gode ma ni'ima Allah ba za a gode ma ni'ima Allah ba tunda kowa ya ce Allah bai taɓa yi mai wani abin kirki da isa faɗi ba lalle lalle haka ne amma in ka keɓance daga kai sai mutum ɗaya kuka yi cewa tsakani da Allah yanzu mu yi ɗan tsakani da Allah menene yanayin hali na mene gwada mai account balance ɗinka ne in gwada maka nawa account balance gaya mini tufafi kala nawa gare ka na san ba ka iya faɗi haka nan lokacin da kake faɗin cewa wayo Allah za a mutu gaya mini tsakaninka da Allah tun watan azumi zuwa yanzu kwana nawa aka yi baka samu na sahur ba da rabudin baki gaya mini don Allah babu wani ɗan hili da ka sai ka aje ka gezance ga yanin don Allah za ka yi samun ya ce to la ni haddala ina da tun wadda aka yi rabu ga zaɓe ni sai ni aji har yanzu tana da aji wani zai gaya maka to ai kala nawa baka baka tsammanin da wannan kala ba wani zai gaya maka wasu kadarori da yake da shi da baka yi tsammani ba amma in cikin rububi ne yana cewa babu shi ba ce babu babu babu to haka ne su ma mushrikan makka cikin rububi ana cewa ai wannan masirci ne makaryaci ne mahaukaci ne suna ta cewa sai Allah ya ce ka ce musu yanzu kul inna ma ibukum bi wahidatin ka ce abu ɗaya nake so gare ku nake muku wa'azi da shi shine an taqumu lillahi masna wa furada ku rabu ku yi ɗan biyu biyu da ɗai ɗai bayan kun yi ɗan biyu biyu kun gama sannan kowa ya yi shi kaɗai sun mata tafakkar sannan ku yi tunani daga kai sai abokinka to in kun ga haka za ku gane ma bi sahibikum min jinna wannan mutumin naku da aka aiko muku wannan abokin naku ba mahaukaci ba ne za ku ce amintacce ne wanda yake da gaskiya ne wanda muka sani mutumin kirki ne wanda muka yadda da shi ne haka za ku faɗi daga ku sai shi amma tunda duk gari ya ɗauka kaza kuma kun bi rididi kun bi abin da gari ya ce za ku gane in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid shi bai kasance ba face mai gargadi gare ku kafin zuwan wata azaba mai radadi ibnu kasir a cikin tafsiri ne yake cewa ya qulu ta'ala Allah yana cewa qul kace ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ha'ula'il mushrikafirina ga wa'annan kafiran na makka za'imina annaka majnunun masu raya cewa kana da hauka ne inna ma a'idukum bi wahidatin kace musu ina kiran ku ne muku wa'azi da abu daya ai inna ma amurukum bi wahida ai ina umurnin ku da abu daya ne wahiya wannan abin daya ne nake umurta ku shine an taqumu lillahi matna wa furada ku tsayu ga Allah kuna biyu biyu kuna dai dai sun matatafakkaru sannan ku yi tunani in kun yi haka za ku gane babu sahibikun min jinna wace abokin nan naku bai da hauka ai ta kumu kiyaman khalisan ku tsayi tsayi na tsakani da Allah min gairi hawan ba tare da kun sason rai ba ka ce ma abokin ka yanzu kan mu sason rai kaga babu mai ganin mu kaga babu mai jin mu daga ni sai kai yanzu mu ɗaya ne za mu gaya maka mu gaskiya ba ƙware mu za a yi ba ba gardama ne zamu ba musu ne zamu yi da wasu ba daga ni sai kai mu faɗa maka mu gaskiya wala asabiya kan musa kabilanci kan musa cewa tunda tunda ba cikin kabilar mu yake ba in ba wannan kabila yake ba ko tunda ba gidan mu ya fito ba duk wasu abin da ya hana su yi imani da shi ne ba gidan su ya fito ba don me aka zo cikin Qurayshawa cikin Banu Hashim fa yas'alu ba'dukum ba'dan sashin ku su tambayi sashi hal bi muhammadin min junun shin muhammad yana da yana da hauka fayansahu ba'dukum ba'dan sai sashin ku suwa sashe nasiha thumma tatafakkaru sannan sai ku yi tunani ayyan buru rajulu li nafsihi fi amri muhammadin sallallahu alaihi wasallam ai ku wani ku yi tunani ga al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam kai fa ka ni fa na san mahaukaci na san mai hauka to wannan yana da hauka ne wa yasalu ghayrahu ya tambayi wani ne minan nasi da cikin mutane ne min sha'anihi daga sha'anin annabi Muhammad wace tambayi na ɗayan wayya ka san shi a sanin ka da kai yi mai kai yanzu a aji abin da su Abu Jahal ka wai kai yadda ka san shi tun tasowar mu ya ka san shi in in ashkala alaihi in kai wani abu ya ya ya yayi ma iskali ka kasa gane wani abu cikin labari ne kuna tura ka ce ni kaga na yadda da gaskiya ce da amana ce da abubuwan nan da yi na hankali ne to amma abu kaza abban fahimta ba sai shi wannan ya faɗi ra'ayi ne game da wannan wai tafakkaru fi zalika sai shi yayi tunane akan haka wali hadha qala an taqumu lillahi madna wa qurada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna saboda in kai yi kai dai da hankali kana iya ganewa a masu da wani ni karanta muku hadisin da ke cikin sahih muslim na wanda ya zo makka yana zuwa makka ba dan makka bane yana zuwa makka yana yana kasuwanci yana kawo abubuwa yana komawa rannan ko da ya shigo sai ji an ce ai Muhammadu hauka ta samai shi kuma ya san shi a matsayin mutumin kirki ya san shi a matsayin na kwarai to sai ya bi ribidi gefe da bi ribidi gefe ba misali ya yi tun ana ba da labarin hauka ta samai to amma wannan mutumin ne na kirki da nisani mai hankali na kwarai mai amana za ka ni bari in ga wani irin taimako zan ba shi za ka sai ya haɗu da shi sai ya haɗu da shi sai ya zama da shi sai ce kaga na san mutuncinka na san kirkinka na san kaza na ji abin da ya same ka ni kuma ina ba da magani mai rukiya ne mai maganin gargajiya ne za ka yi zama da annabi sun sana ce ina ba da magani ina ba da taimako idan wani rashin lafiya ce gare ka sai ka shaka warki daga ta wani gefe ya bi rubi ko ya bi jama'a cewa bai da ta wani gefe kuma yana da niyyar kwarai shi niyyar ya taimaka yake sai annabi sun ce ka gama sai ya ce eh sai ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا هاد- فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sai Allah ya maimaita inji mai kun maimaita ne sai maimaita sai ce wallahi na ji bokaye na ji masu sihiri na ji mahaukata wannan ba irin magana su wace wata ka ba da su ba yan ni ka zo da shi yace mai kaza sai ya ce an nemi mu baya ayan musulunta kaga yayi maka ne ikhlasi ya tsaya da ya tsaya ta cikin wancan rububin har abada ba zai gane Allah ɗaya sa ka wanda ya halaka cikin wancan rububin ana gaya mai mahaukaci domin an gaya ma mahaukaci ne haka suke idan suka zo mutum zai shigo a maka sai su tare ce akwai wani mahaukaci wanda ya kaza ya kaza da kwani ka ji ya faɗi ka san mahaukaci ne in aka ce maka mutum mahaukaci ne ko maganar hankali ya yi kawai ba ka iya gane ka san cewa bugowa ta yi bai gane abin da ya faɗi ba to shi a kisar da suka yi cari suka yi cari shine Allah ya ce su tsaya masna wa furada daga kai sai wani kowa ya ba wani rantsuwa kowa ya sha billahi da gaskiya zai faɗa musu wani sai a faɗi gaskiya ni ni ka gani ga rashin na haukan nan da muke faɗi kai ni ka gani ga rai to in sun yi haka ta su ta ƙare za su gane cewa lalle lalle mai hankali ne don haka ka kiyaye ra'ayin da ya biga kawai ana ta faɗi ana ta faɗi zai yi ba gaskiya ba ne mutane da yawa da aka tuhuma da wani abu ƙarya ce akwai waɗanda siyasa ke sa a tuhumce su da kaza wasu da wata aƙida wasu da wani kaza wasu da wani kaza ko akwai mutanen da ƙabilanci ke sa a tuhumce su da kaza wasu rashin bambancin aƙida wasu bambancin mazhaba wasu bambancin fatin siyasa duk in ka bincika ba gaskiya ba ne da za ka tsaya da kai da wani wanda kuka san wannan mutumin ka ce mu yi magana da ni da kai tsakani da Allah ni muka gani na wannan alama zai gaya ma wallahi na dai ji ana faɗi ne ma ne faɗi haka gari ke faɗi haka kowa ke faɗi amma za ka gane cewa ba haka bane za ka gane cewa ba gaskiya bane don haka ta haka ake gane menene daidai ta ka tsaya da kai da wanda ka yarda da shi ku yi tsakani da Allah sai ibn kasir ya ce abin da ya shige ma kai bayan ka faɗi inda kake gani na kwarai abin da ya shige ma sai ka tambayi shi ma abin da ya shige mai sai ya tambaye ka sai ku yi fassara ɗaya sannan bayan kun gama ya tashi ya tafiya ce ka tsaya ka yi tunani shi ma in ya tafi ya yi tunane to in mutanen maka sun yi haka za su gane ma bi sahibikum min jinna cewa mutumin da aka aiko muku abokin nan naku baya da hauka in huwa illa nabiyun lakum bayna yadi azabin shadid bai kasance ba sai mai muku gargadi gabanin zuwan wata azaba mai tsanani kuma kai kasance yana yi kamar da Imam Bukhari ya fitar da hadisi daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam safa zata yawmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen safa wani yini faqala sai ya ce ya sa'ibahu ya ku abokaina ya ku mutane na shi ne Allah ce ma bi sahibikum min jinna yace ya ku mutane na fashtama ilaihi quraish sai quraishawa suka tattaru inda suke faqalu malaka suka ce me ke damun ka ne kake kiran mu faqala ara'aytum law akhbartukum anna al-aduwwa yusabbihukum aw yumassikum amma kuntum tusaddiquni da na ba ku labarin cewa makiya sun yi muku sammako ko sun yi muku maryace ba za ku gaskata ni ba yanzu ina ce ga wasu mayaka ta sun zo tun da safe za su yaƙe ku ko sun yi maryace ba za ku gaskata ni ba qalu bala suka ce eh haka ne za mu gaskata ka qala sai ce fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid to ni ne gargadi ne ku gare ku kafin zuwa azaba mai radade fa qala abu lahab tabballaka sai abu lahab ya ce tabballaka ali hada jama'ata na kin da kai akan wannan ka tara mu fa anzalallahu tabbat yada abi lahabin wa tabba sai Allah ya saukar da tabbat yada abi lahabin wa tabba don haka ya kasance nabiyul lahum bayna yaday azabin shadid sai da kira su ya sahiba sai ce inni nabiyul lahum bayna yaday azabin shadid shine ma bi sahibikum min jinnati in wa illa nabiyul lahum bayna yaday azabin shadid Allah ya samu gani قل ما سألتكم قل ما سألتكم
إن أجري فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد sai annabi sun sai ce kul ma sa'altukum min ajrin kace duk abin da na tambaye ku na lada fa huwa lakum naku ne wace in kuna tsammani ina yi don kuma wani abu ko menene ku rike ko menene ku canye ku ku rike abin ku don haka ni ba tambaye ku wani abu da nake so ba in dai zakka ce ni ce ku bai to wa sadaqatun tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim zaka ko na karbi zakka ni da iyalan gida na ba mu cin zakka zaka babu wani abu da ni tambaye ku duk abinda ni tambaye ku fa huwa lakum naku ne zaka in ma kun yi tsammanin domin in samu wani abu ne na duniya to duk wani abu da kuke so ku bani ko wata abin ku naku ne qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala Allah ni lada ta tana wurin Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid shi Allah shi ne mai shaidu akan komai wanda ya san komai yana shaidu akan komai yanzu haka ya kamata duk mai da'awa ya kasance bai kamata mai da'awa ya kasance yana faɗan abin mutane har su gane yana faɗan abin su ba su gane cewa yana yi ne domin a bashi wannan yana aukuwa ga mutane da yawa amma tsakanin da Allah mafi yawa wa'inda wannan abu ke aukuwa gare su ɗayan biyu ne ko dai waɗanda karatu bai rata su bane dama sun ɗauke a matsayin wajen samun abin da za su ci ne ko kuma wasu suna da karatun dole ce ta tirsasa su domin ba su da sana'a yi wannan shi ake nuna muhimmancin uh, mai da'awa ya samu abin da ya dogara da shi mun karanta wannan a baya sannan kuma wanda yake yana da abin komi karanta ta ya yi haƙuri da shi Allah yana sa mai albarka shi ma wannan karatun mun yau shi a baya idan mai da'awa mai karanta suwa mai wa'azi ya riki sana'a kowace iri ce ko aikin gwamnati sai a ga abubuwa suna ta ƙara albarka suna ta ƙara yawa sai ya ga sauran kwalif ɗin shi ba su da irin abin da yake da ba su rayuwa mai daɗi irin wanda yake yi saboda me saboda ya riki Allah Allah ya sami albarka cikin abin da ya bashi amma ya zan bai da komai ko ya zan kwata kwata yana nuna kwaɗai da karatun yana nuna wani abin duniya yake so ya samu yana yana kariyar masu duniya ko masu mulki da karatun da ƙarfi da yaji da inda ayat ta yi daidai da haka da inda ayat ba ta yi daidai da haka ba akwai wanda ke kariyar masu mulki don fakin fahimta ta ne a kida ta ce a yi masu shugabanni da amma akwai mai yi bakin fahimta ta domin ya samu domin naira kaza bari in yabi mai girma shugaban ƙasa mai girma minista mai girma gwamna mai girma wani mai girma sarki domin a bani domin in samu bari in juya gaskiya ta koma a kansu wannan ba daidai ba ne don duk nuna domin a samu ne kamata yi kai ka nuna baka da kwaɗayi kai a matsayinka na mai da'awa mai kira zuwa ga Allah ka nuna baka da kwaɗayi sai Allah ya baka daga inda shi sai Allah ya sa maka albarka sai ka ga duniya da kanta take biyarka ita haka take da masu addini idan kana da addini kai yi gudun duniya to ita take bin ka da gudu ta bin ka da gudu kuma in ta cin ma sai ta yi ma aiki in ka yi gudunta ba ka son ta kana gudunta kana gudunta ita ke cimma kai ake kira shi sabbe ne wani mai kuɗi wani mai mukami wani kai yake kira in kuɗi ne yana son ya baka shi yake maka ofa in mukami ne shi yake maka ofa to in aka yi maka ofa ka ansa to za ta yi ma dameji to in ka bi ta kuma aka yi karo ina kamar akuya ta shiga kasan trailer take yi ba a ko ganin ka ko ganin ka ba a yi amma in kai ka yi gudu ta bi ka to in ya ta cimma to sai ta yi ma damage sai ta yage ka sai ta yi maka abin da ba daidai ba in kuma kai kai gaba gaba da ita to wata magana ake ba taka ba wannan magabata ke faɗin haka ba magana ta bace magabata ke faɗin haka cewa duniya wanda ya gudunta in ta bi shi in ta cin mai sai ta yi mai illa in kuma yan shi ka neman ta ya kullo nan su kullo nan ya gane nan ta yoyo ya yonan suka ci karo to shikenan wata magana ake ba tashi ba shi ta gama da shi zaka masu da'awa su ji tsoron Allah masu wa'azi su ji tsoron Allah ba dole sai malamai ba ba malamai nake cewa ba ina cewa masu da'awa da masu wa'azi don akwai da yawa da ke da'awa da wa'azi ba malamai bane kuma ba dole sai malamai da yake su su yi da'awa da wa'azi ba akwai wasu wurare da bakin ilimin da ke gaba ne ba malami bane amma ya isa ya gargadi ya isa ya wa'azi ya isa amma dai ka a ga kwaɗai gare ka ka a gane wani malam ne mai kwaɗai wani malami ne wanda bai iya yi da gwamnati yanzu bai da gwamnati yana ne yana wayo Allah wayo Allah gwamnatin da kila yake cewa yayi ta suka yana zagi saboda wasu su bashi yanzu yana ta biyarta yana fada yana cewa a bashi duk wanda yake zubar da masu da'awa da da kima akwai wasu mutane da ko lokacin siyasa in sun ce a zabi wani to bakin fahimta suke ne akwai masu dajewa da taurin kai ko da ba daidai bane su cagi cewa daidai ne to amma akwai wanda yake bin wani don ya samu shi yana bin in ƙoƙo min harabu wa ilam yi ƙoƙo min ha'izahu ya tsakuna to idan fatin da yake wa ya ci ba a yi mai ba sai dawo kuma yana ta rigima da mutane idan fatin da yake wa kamfen ya faɗi bayan ya zage waɗannan in sun ci kuma sai ya biyo da test message na safe daban na rani daban na yamma daban duk yana ta fada domin ya samu shiga duk faɗuwar kima ce kuma ka da kiman masu da'awa ce kada kiman masu wa'azi ce kuma shi yake sa ya kasance abinda kake karba baya albarka amma in kan mai da hankalinka kan mai da himmarka ga da'awa ga kira zuwa ga Allah ya kasance kana da wani hanyar da kake samun wani abu kuma ka hakura da shi sai Allah ya sa ma albarka sai kimarka ta yawa ga masu duniya sai su biyo ka su baka su masu duniya suna kimanta mai addini da bai je wajen su nema ba in ya kasance ba kai ka kwankwasa kowa alhaji ba ba kai ka kwankwasa kowa sabbe ne ba ba kai ka roƙi alhaji ba ba kai ka roƙi sabbe ne ba ba delegation ka aika mai ka aika mai delegate su roƙo ma kaza ya kasance shi sabbe ne shi ya ga cewa ka dace yana neman kai baka ga zakka ka raba ga sadaka ka raba ga mu'ami ka riƙa ga kaza sai ka yi kima ga sabbe ne amma in kasance kai kai kan kayan labai makarantar mu akwai azuzuwa uku kware kuma aji guda ya kware yalla koyi dalibai ɗari biyu da hamsin gare mu kuma talatin da biyar ne yalla koyi masallacin mu babu kaza da kaza da kaza kuma an yi uku bisa hudu to da ya gano ka gobe kuka to da gaskiya baya baka kima gare shi don haka don Allah ku ji tsoron Allah ku kamanta wannan abin da nake kuma ɗaliban na ilimi masu zuwa makaranta wannan abin na faɗe shi shekara biyu da suka wuce a wajen tafsirin nan na faɗe shi a wajen karatun sahihin muslim da muke a gida tun kafin ya dawo nan masallaci cewa fahimta ta shine ɗaliban ilimi waɗanda ke zuwa makaranta ko da yaushe waɗanda ke zuwa makaranta ko da yaushe wannan abin da na fahimta experience na ne na yau da gobe sun fi kowa suna da talauci sun fi kowa ƙarancin iya roƙo ba sa iya roƙo sun san kai mallan da ke koya musu kana da hasken wani abu da za ka ba su suna da talauci sai su yi haƙuri da shi sai su haɗiye sai ka ga cewa ga ɗalibi kuna mu'amala da shi yau da gobe kuna kuna yana karatu gare ka kullum yana zuwa makaranta yana sauko bayan asuba ya zo makaranta bai taɓa roƙonka komai ba can sai ka ji labarin cewa yana cikin wata matsala yana neman kaza sai ka ji haka sannan ka iya tunanin ka taimaka wata ran abu taimako ya zo ka ce a kai ma wani da wani da wani ko bai bai tambaya ba wanda ba ɗalibi ba ka gane da rigar kwarai ka gane da mota ka gane da komai ya zo ya yi ƙarya da gaskiya ya gaya maka ya gaya maka ƙarya da gaskiya yana nema wannan tun shekaru da yawa ni fahimci wannan don haka in kana zuwa makaranta don Allah cikin siffar ɗalibai masu zuwa makaranta don Allah kul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum duk abinda na tambaye ku na lada naku ne in ajrin illa ala Allah lada ta tana ga Allah ba ta ga kowa sai ga Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid lalle shi Allah mai shaidu ne wanda yana nan ne akai komai gaban ne akai komai gaban ido ne akai komai babu abin da ke fakuwa gare shi kul yakzifu rabbi قل إن ربي يقذف بالحق إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب
قل جاء الحق قل جاء الحق وما يبدئ الماضي وما يعيد
Allah ya ce kul inna rabbi yakzifu bil haqqi kace ubangiji na shike jefowa da gaskiya shine shike jefo wahayi ga wanda ya ga dama da alqur'ani allamul ghuyub Allah shine mafi sanin sanin gaibi shi ya san wanda ya cincinta ya- ya sanya a matsayin manzo shi ya san wanda ya cincinta ya sanya a matsayin annabi kuma shi ka jefa gaskiya domin ta lalata ƙarya kul jaa al haqq kace ga gaskiyar ta zo wanda Allah yake jefowa wa ma yubdi'ul batil yanzu bata ba zai koma faruwa ba wa ma yu'idu ba zai koma dawowa ba don gaskiya ta zo a makka ana karantar da mutane abinda a daidai shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a a fatahu makka sai ya dinga karanta kul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa yana sare gumaka wanda ita ake karantawa gaskiya ta zo ɓar- a- ƙarya ta janye ta zame ta tafi ta koma don haka makka gaskiya ta riga ta zo makka da madina ba za su koma kafirci ba domin mai kulja alhaku wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id kace gaskiya ta zo albatil ƙarya da bautar gumaka ba zai sake faruwa ba ba zai dawo ba don haka gaskiya ta riga ta zo ta mamaye addinin musulunci da tauhidi sun mamaye kul in zalamtu قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب sai Allah ce kul ka ce musu in balaltu har in bacewa kuke ganin nayi fa inna ma adillu ala nafsi ai kaina ne bace ma wa in tadaitu idan ni shiriya kuma fa bima yuhi ilayya rabbi to na shiriya ne da abinda ubangiji na ke min wahayi innahu sami'un qareeb lalle ubangiji na mai ji ne kuma wanda yake kusa ne don haka kaga akwai ladabin magana ciki in na bace na bace akan kaina ne in na shiriya to ubangiji ya shiryar da ni ubangiji na ya shiryar da ni duk wannan ɗaya zuwa biyar ga ramadan abinda muke kira kenan ka ce in na- ni'ima ce to daga Allah ne Allah ya bani kaza ya bani kaza ka faɗi in kuma wani abu da ka gani ba to ka yi haƙuri sannan ka zargi kanka cewa daga kanka ne don haka haka ake ake ake jingina abubuwan kwarai da abubuwan ni'ima ga Allah ba a jinginawa ba a mutum bai jingirawa ga kai ne ya ce ni ni samu ni adda ni ni ke da a sai ce Allah ya bani ji Allah ya bani gani Allah ya shiryar da ni ni annabi Ibrahim ya ce Allah zai khalaqani a cikin sautin shu'ara in ka الذي rantu da خلقني فهو يهدين wallazi والذي هو يطعمني يأتي.
ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين طيب يا إلهي annabi ibrahim ya ce allazi khalaqani fa huwa yahdi Allah shine wanda shi ya halicce ni kuma shi yake shiryar da ni kaga halitta wani abu ne da aka yi maka sai ka dingina shi ga Allah kuma shi yake shiryar da ni baka cewa na shirya sai ka ce Allah ya shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wannan da shi ke ciyar da ni shi ke shayar da ni ba kokari na bane ba albashi na dai bane ba kai da kawowa mutum yake da kuɗi ta duka an sa mai baya iya ci baya iya tattaunawa mutum nawa ke da ƙarfi ya je nema bai samu ba don haka wallazi huwa yuqimuni wa yastay da wannan da shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni sai ce mai fa- wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu idan ni rashin lafiya sai ce mai fa huwa yashfin shi ke ba ni lafiya shi ke warkar da ni za ka sai jingina rashin lafiya ga kai ne ya jingina wa kasuwa zuwa ga Allah annabi sai sai na addu'a sai ce wa sharru laysa ilaika ya Allah ba a jingina maka sharri duk wani abu na sharri ba a jingina ma Allah ba ce Allah ya sami rashin lafiya akwai bambanci da imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri dole ka yadda Allah ya sa maka rashin lafiya amma wajen furuci ne ga baki wata magana haka take Allah ya sa maka amma baka to amma babu abin da ya sama sai rashin lafiya kafin ka yi rashin lafiya wa baka lafiya wa baka ido wa baka bakin da kake magana rashin adalci ne ya kasance ka jingina mai ka jingina mai sharri dai don shi aljannu ma haka yadda suka musulunta suka gane haka wajen ladabin magana mi suka ce wa cikin suratul jinni وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا suka ce wa anna la nadri kuma mu ba mu sani ba ai kuma manzanni da aka yi da da yula da ake jihowa daga sama a sharrun urida bi mankil albi shi sharri ne ake nufi ga wanda bayan ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma shari'a ce ubangijin su yake nufi da su da suka kawo wajen shari'a sai suka ce ubangijin su da suka kawo wajen sharri sai suka ce aka nufin su da shi domin ba a cewa Allah ya nufi wani da sharri Allah ya fatar da wani Allah sai dai a ce Allah ya shigar da wani Allah ya nufi mu da alkhairi wani ya bace na yi rashin lafiya Allah ya bani labani lafiya shi da ka irin haka qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim yace saboda baddani da kai yace ma Allah saboda baddani da kai yanzu shedan da aka yi ta shirye suwa aka ce kai sujuda aka ce kai kaza yaki yanzu sai yace a Allah ka tabbar da ni saboda batar da ni da kai saboda ka duk masu jingina irin wannan suna jingina shi ga Allah to sun bi hanya ce ta shedan shi Allah kullun yabo ne akai kullun alhamdulillahi kullun subhanallahi kullun subhanaka haka Allah ya koya muna cewa mu ta yi domin mu nuna godiya ga Allah don haka sai ce idan bacewa kuka ga nayi ni ni bace da kaina in kuma shirya ni to da wahayin da ubangiji na ke min ne shirya innahu samiun qareeb zaka duk wanda ya shirya yana kallon wanda bai shirya ba da ido biyu na farko idon gode ma Allah da Allah ya shiryar da ni da ganin cewa a ayi gubara ta ce da iyawa ta ce na biyu kuma ta ya za a yi in in kubutar da shi daga cikin batar da yake haka ya kamata wanda a cikin bata ba ƙara shi cikin bata aka yi ba gwai Allah ake ba yanzu ana buƙatar wani ya yi kuskure a ce gwai Allah a kama kuskuren jiya da na shekaran jiya da na har abada a ita gwaji a ce ya ɓace domin a tabbatar da ɓatacce ba haka ake ba in wani ya ɓata ya kama hanyar ɓata tsoro ake ji jin aka yi babu daɗi jin aka yi alhamdulahi da Allah bai sa ni ba sai a tattali ya za a kubutar da shi ya dawo wannan ko kafiri ne ko kafiri ne ya kasance yana bisa kafirci wanda aka kafirai yau wanda ke cewa Allah uku ne da mai cewa babu babu Allah ni muke so game da su su shari'a su muka su dawo su shari'a su bi hanya ta kwarai wanda yake akan bid'a yake akan bata yake akan kirkira yake shi bai yarda da ah, sifofin Allah da sunayen su ba bai yarda da abinda Allah yake bai yarda da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ba ni muke so gare shi Allah ya sa ya shari'a ya dawo ya fahimta wanda ahlus sunna ne ayyana shi ma yana da nashi ya kamo ne ya kamo ne yana kuskure shi ma mun muke mai fata ya shiriya ya dawo ya dawo mu tafi daidai duk wanda ya kasance zuciyar shi ba haka yake ba to akwai akwai tunanin ikhlasi game da shi in ya kasance kana son kahirai a mutu haka su je lahira su sha su sha azaba wani a facebook ga wani asawari tsoho ya musulunta sai wani zuci comment ya ce baba ka sha banza shekara da shekara haka ya sha banza amma haka muke so ya sha banza ya dawo ya shari'a ba mu da bukatar Allah ya azabtar da shi ya yi shekara wajen tamanin a kan kayanci ya ya tsoho kowa ya tun da gani na yi da gaggai baka takwas Allah ya da shekaru ga ya tsuwa da waya waya musulunta ta ba ga ake zo haka ake so ya musulunta ya in baya musulunta ya gobe ya ya- ya mutu haka ake so dai annabi sai ya ji daɗi ya je bisa shimfidar rasuwar wani bai hude ya yi mai wa'azi yan musulunta annabi ya ce alhamdulillahi na gode ma Allah da ya tsarkar da shi da wuta ta hannuna baka duk mai da'awa ya kasance wannan shine fata ce kafiran duniya ne musu kallo ya za a yi su musulunta Ah, ‘yan bidi'an duniya ne musu kallon ya za a yi su musulunta wa'yanda ba bisa daidai ba na ahalus suna yana tsammanin ya za su musulunta amma wannan bai hana awa wanda ba daidai ba yadda wanda ba daidai ba yayi ba daidai ba kahiri ne ko dan bid'a ne ko ahlus sunna ne ya kauce ana mai raddi sai dai wajen raddin ka a faifaye ka a yi tunanin cewa ni ne bisa gaskiya kai ne a wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin ana yi ana kafa kafa kuma ana addu'a ana fatar ya gane ya kasance cikin zuciyarka kana fatar ya gane amma ba shi ne saka bashi kuma duk abin da ke faɗi na ɓata ya fatar da wasu ba a'a dole sai an yi bayanin nan ba daidai ba ne nan daidai ne nan shi ne gaskiya nan shi ne daidai sai a yi a guji saka siyasa da saka son rai yan ce siyasa siyasa ta rashin fahimta wani da wani akwai mutane da yawa da idan wani daidai gaskiya za ta fito ga wani zai kuka yin koyi ta amma idan mun wani abin da ba daidai ba zan iya kokari in fadda shi kaga shi ma siyasar tauba ta tafiya da wani ne ko gefen da'awa tauba ta tafiya da wani ina so sai na fitar da kuskuren wani sai na tada wani in wani yana da kuskure zai ɓadda mutane dole sai an fistuwa dole sai an yi da'awa dole sai an yi raddi dole sai an bayyana mu- kuma mutane ba za a bar wani akan bata bayyana tafiya a kare shi amma abin da ya sa da yawa cikin malamai suke tsoron raddi shine gudun isa son rai in je ni wawa ne raddi ya taso ya ce baka iya na hau ba ni ji haushi sai in ƙara yi mai raddi kaga yanzu na zan da'in ila nafsi tun da ya zagan shi kuma in ni mai raddi ya ji haushi sai ya ce ban iya nahawu ba ban iya fiqhu ba ban iya wancan ba ban iya wannan ba shi ma ya zan da'in ila nafsihi amma misali in za a iya yin abubuwa da ikhlasi da kyautatawa raddi ibada ne wanda dole sai an wa wanda ya zo da abin da ba daidai ba an nuna cewa ga abin da ya zo da shi ba daidai ba ah, sannan kuma a yi mai gyara amma القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث شاء ba a san wanda zai karshen kwarai ba don shi ba a faifayewa ba a wuce iyaka ko da kafiri ake yi wanda suka kawo hari a yakin udu sun musulunta sun kyautata musulunci su annabi yana alfahari da su kuma 'yan aljanna ne Allah ya musu alƙawarin aljanna baka juye da mutum yake a bata ka abiye mashi shakhsiya ce personality ne ya kasance an ta ayin attack din shi da yawa don yana kafiri ko don yana kaza a dinga yi ana sassautawa qul in dhalaltu fa inna ma adhillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi wanda ya nuna shari'a tana cikin wahayi kenan duk wanda yake son ya shari'a ya bi alkitabu was sunna alkitabu na kwarai mutumin kirki bale waɗanda kila ba mutanen kirki ba wasu mutane da bale waɗanda ba musulmi ba wasu mallaman kimiyya da sauransu in Allah ya ce annabi ya ce to ba a kawo magana wani mallamin fikihu ko magana wani mallami kaza abinda ake tsaya ga mai- magana Allah da annabi sai in magana wannan mallamin ta zo ne ta fassara wannan ayar da hadisi to shi kuma ana bashi uzuri ko da yayi kuskure ana fata Allah ya bashi lada sai Allah ya ba mu labarin sai ce walau tara
ولو ترى إذ فزعوا فلا ترجعوا من مكان ضيق Allah ya ce walau tara in faziru da dai zaka gansu lokacin da suka firgita lokacin da mutuwa ta zo musu fala fauta babu wurin kubcewa wa ukhidu min makanin qarib aka rike su daga makusa wuri makusanci gare su mala'ikin mutuwa ya ga shimfida shimfida ce ta karbar rai zai karbe su da ka gansu wannan lokacin da ka ga abin tsoro ni za su ce wa qalu amanna bihi وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش وأنا لهم التناوش من مكان بعيد
sai Allah ya ce wa qalu amanna bihi lokacin kafirai za su ce mun yi imani da littafi mun yi imani da alqur'ani mun yi imani da Allah wa anna lahum mutanawushu ina mafukta take ina wurin tuba yake wa anna lahum mutanawushu min makarin ba'id wuri ne mai nisa kun bashi lokacin da kuna da rayuwa wasu malamai sun ce wannan ayat tana magana ne a abin da zai auku ranar yakin badar ranar yakin badar kafirai yanzu a makka ana ta kiran su yi imani ana kiran su gaskata su ki gaskatawa in an zo yakin uhud lokacin da za su firgita walau tara in fazi'u da zaka gansu in an zo yakin badar lokacin da yakin badar nake so ya ce ya zo yakin badar lokacin da za su firgita su ga mala'ikin mutuwa ya zo fala fauta babu magudana babu inda za su gudu babu mafita babu matsera wa ukhidhu min makanin qarib akama su da wuri mafusa da mafi kusa da su wa qalu amanna bihi lokacin za su ce mun yi imani da shi duk kafiri kafin ya mutu sai ya san musulunci da gaskiya kuma ya so ya dawo daidai lokacin da ba a karɓar tuba wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi eh daga cikin fasara wannan ayat duk ahlil kitabi kafin ya mutu shi ahlil kitabin sai ya yi imani da annabi isa lokaci amma imanin ba zai yi amfani ba da an an shi magana an an shi gagara ya ga mala'ikun mutuwa ya tabbata mutuwa zai yi to ko ya yi imani baya amfani kuma duk kafin rai kafin su mutu sai sun kai wannan lokacin da za su yi imani da cewa musulunci ne kuma su ce a mai da su amma babu maganan mai suwa ai kun baro shi can da nisa lokacin da kuke rayuwa don haka wa'anda ba musulmi ba da suke jin wa'annan wa'azuzan su musulunta wa'anda an musulmi suke wani aiki na sako su ma su gyara har sai an zo mutuwa su yi irin wannan da na sani walau tara in faziru da ka gan su lokacin da za su firgita lokacin da za su mutu wasu malamai suka ce lokacin da yawmul fazil akbar lokacin da za a tada mutane ranar tashi alkiyama idan aka kira su suka firgita fala fauta babu maguda babu kubcewa babu matsayira wannan lokacin wa akhudhu min makarin qarib akama su daga waje mafi kusa da su wa qalu amanna bihi lokacin su ce mun yi imani da shi wa anna lahu mutanawishu min makarin ba'id ina wurin tuba yake sun baro shi tuntuni sun baro shi can nesa tun suna da rayuwa baka duk mu gode ma Allah da Allah ya shirya shiryar da mu akan musulunci abin nan da wasu mu komi kudin su a duniya komi mukamin su a duniya komi shahara su a duniya komi sanin su da aka yi a duniya a ce sai sun dawo suna cewa da dai mun dawo mun yi imani irin wannan imanin da muka yi mun yadda ba wanda ya cincinta a bauta ba da gaskiya sai Allah mun yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne mun yadda za a yi tashin alkiyama to mu da muka san haka Allah ya gaya muna cewa su ma waɗancan da ba su gane haka ba sai sun so sun yi fata haka to ya za mu bari kuma su anshe muna wannan suna nan kullum suna ta da'awa suna ta yaɗawa sai sun samu mutanen da suka suka yarda akwai Allah sai sun samu mutanen da suka yarda babu abinda ke yaduwa ake kokarin yaɗawa yanzu kamar wannan a tabbatar da babu Allah a tabbatar da babu tashi alkiyama a tabbatar da babu azabar kabari duk da sunan wai kimiyya ba ta yadda da shi ba ba kimiyya aka aiko muna ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko muna alqur'ani aka sauka san muna kuma mu abinda muke mika wuya muke kuma qur'anin nan ya ba mu labarin cewa in su ma suka zo mutuwa sai sun yi fata a ce sun samu irin wannan damar da muka samu Allah bai ba su ba mu yabba zaka muna gode ma Allah da wannan damar da ya ba mu sai mu ƙara gode mai mu ƙara ibada mu ƙara mu ƙara ci gaba da nuna godiya ga ni'imomi ne wannan dama ku sun same ta a duniya amma ni suka yi wa kad kafaru bi min qablu
ويربطون بالغيب من مكان بعيد
sai Allah ya ce wa kad kafaru bihi min qablu ga ku sun kafirce mu wannan abin da ake faɗi kafin yanzu lokacin da suna da rayuwa kafin su zo mutuwa kafin ayi busa kaho watan kafin su mutu sun suna da lokacin da za su yi imani ba su yi ba wa yaqdifuna bil ghaibi min makanin ba'id suna jifa da nesa da wuri mai nisa wannan karin magana ne da Laraba ke yi shi da baka samu ba in wuri na da nisa aka ce ka jefa kai saiti da rame in ka jefa to baka yin daidai da rame sai sai Laraba su ce wa yaqdifuna bil ghaibi min makanin ba'id kai jifa da gaibu da wuri mai nisa Imam al-Qurtubi cikin tafsiri ne yace wa qad kafa wa qawluhu ta'ala cewa da Allah ya wa qad kafaru bihi sun kafirce da shi ai billahi azza wa jalla sun kafirce ma Allah azza wa jalla wakila wasu malamai suka ce bi muhammadin sun kafirce ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam min qablu tun kafin yanzu ya anifid duniya ya ta a duniya sun yi kafirci wa yaqifuna bil ghaibi suna jifa da gaibi a suna jifa a cikin duhu al'arabu ta ƙulu larabawa suna cewa da kulli man ta kallama bi ma la ya fi ƙuhu ga duk wanda ya yi magana ga abin da bai cincinta ya magana gare shi ba kuwa ya ƙirzifu wa yarjumu bil gaibi sai su ce ai yana jifa ne cikin duhu kaga wanda ya jifa cikin duhu bai san inda za ta faɗawa ba don haka sai sai su ce haka yake min makanin da zato ne ƙala hu qatada imamu qatada yayi wannan fassara a kamar da Imam al-Qurtubi yace don haka wa yaqdhifuna bil ghaibi suna jifa cikin duhu min makanin ba'i daga wuri mai nisa cikin duhu in ka jeho daga wuri mai nisa ba za ka samu abin da kake so ba sai Allah ya ce wa hila bainahum wa bain ma yashtarun وَقِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا أُعِدَّ
‘ya'yan shi na an abinci mai daɗi, na wani wurin zama mai daɗi, wani wurin zama mai kyau, na wata mota mai kyau da yake so an shiga tsakanin da ita. Haka ko kai kana yaki halas yaki haram ka tara turar da kan mutu wa'ila bai na hunwa bai na ma ya shahu da kai da abin nan da kake shawa ko nawa gare ka a banki ko nawa gare ka a gida ko mota nawa gare ka ko gida nawa gare ka ko mata nawa gare ka jiya da kake so ka shiga cikin ƴaƴanka suna burge ka wa ila bainahum wa baina ma yashawuna an shiga tsakaninka da abin da kake shawa da tsaran ka mutu to duk wani abu da shawa ce ta jiki kake so an shiga tsakaninka da shi sai abin da ruhin ka ka shawa in ka bi Allah a nan duniya sai kasance rayuwa ta ruhi yanzu ita za ta ita za ta ci gaba ita za ta jin daɗi don haka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron abinda wannan ayar take nuna muna cewa wata ran za a shiga tsakanin mutane da abin da suke shawa abincin nan da kake so da ka je gida yanzu zaka same shi an dafa an kawo motar nan da kake so idan shi ka sayo ta kullun ita kake hawa mashin din nan da ka dace kake so kullun shi kake hawa matan nan da kake so ka aura ka aura ɗayan nan da kake so ka haifa ka haifa mukamin nan da kake so ka samu gidan nan mai kyau da kake so ka samu ofis din nan da naka mai kyau da ka samu dukiyar nan taka da kasuwancin ka wa'ila bainahum wa baina ma yashtahuda wata ran za a shiga tsakaninka da abin da kake shawa kana ji in kan mutu ga abincin an dafa gidan zaka kwana amma babu mai cewa kai magawa abinci ta ci zai yi gidanka a dafa irin abincin da aka san kana so a dafa shirin nan ka mutu ran nan sai a bashi kila don bakin ciki babu wanda ya ci shi ba mai cewa ɗauko a kawo ma wa'ila bainahum wa baina ma yashahuna ya an kai ka an binne ka matarka ba za ta bi ka ta shiga kabari da da kai ba wa ila bainahum wa baina ma yashahuna motar ka mafi yawa ba da ma ita ake fita a je makabarta ba wa ila bainahum wa baina ma yashahuna jallinka da kasuwancinka da ofis ɗinka wannan zai sa ka ji tsoron Allah ka tsaya ga halal ka ji tsoron Allah ka ci halas duk abin nan da yake burge kai yake baka shawa za a yi wa ila bainahum wa baina ma yashahun Allah Ubangiji ka sa in an hana mu da abin da muke sha'awa nan a bamu abin da ya fi shi a cikin kabari da ranar lahira kama kuwa ila bi ashiya'ihim min qabl kamar yadda aka yi da irin ire-iren su a baya su ma an yi ba gare ka aka fara mutuwa ba yanzu wannan misalin da nake baku nake bamu gaba ɗayan mu nan muna da rai kowane mu ya san mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku da aka wa haka wanda yana da gida da ya mutu yanzu wa ila bainahu wa baina ma yashtahi wanda yana da mota a da amma ya mutu wa ila bainahu wa baina ma yashtahi wanda yana da mata a da yana da ƴaƴa a da yana da mukami a da yana da ofis a da amma wa ila bainahu wa baina ma yashtahi an shiga tsakanin ne da abin da yake shawa an shiga tsakanin ne da shi don haka kama ku ila bi ashiya'ihim min qablu kamar yadda aka wa ire-ire amma musulmi ma ya kamata ya shiga taitayi ne ya ji tsoron Allah ya ba abin da bai halarta gare shi ba domin za a shiga tsakani ne da abin da yake shawa wanda yake an yi ma wasu ya gani wanda duk ya mutu an shiga tsakani da abin da yake so bane an tashi ranar alkiyama wanda ya mutu akan kafirci iyaka shiga tsakani ne da da abin da yake so kul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama kace wanda suka yi hasara sune wanda suka yi hasara kawunan su da iyalansu ranar alkiyama sai kasance cewa da in kan mutu akan kafirci to da kai da iyalanka har abada ba a koma haduwa domin za a haɗu a wuta ne kowa yana Allah ya tsine ma Allah ya tsine ma kaga babu wasu irin wannan haduwa ba a koma haduwa ta iyalai zai su yi kuka lokacin da kan mutu bayan kun haɗu lahira kuma ayi la'ance ce ne ya Allah ya tsare mu innahum kanu fi shakkin murid sun kasance sun kasance suna cikin shakka suna masu kokonto a don haka sai irin wannan ta riske su don haka mu ci gaba da imani da Allah kada mu zama masu shakka kada mu zama masu kokonto ga abin da ya kai ga na lahira abin da sarki ta maimaita irin wannan domin na san irin shubha da take fuskantar mu irin abubuwa da ake sako muna domin a samu na shakku da haduwa da Allah bakin abin da ake so yin shi na sa mutane shakku da za a yi tashi alƙiyama a sa mutane shakku da akwai Allah a sa mutane shakku da irin waɗannan abubuwan to in kai yadda kai hankalinka duk abin da zaka gaya min Allah ya gaya min wanda ya fi shi Doka yanzu mai magana a Facebook, mai magana a Twitter, kai zan gaskatawa ko Allah zan gaskatawa. Doka in dai book zan gaskatawa to ban zan gaskata Facebook ba sai in gaskata Qur'ani shi fi cancanta in gaskata don haka in ka ɗauki haka ka sa cikin kanka to sai ya kasance ka yi maganin waɗannan shuboyi domin shubha babu abin da ke maganin ta sai ilimi da imani da Allah Allah ya sa mu cigaba da neman ilimi kuma ya tabbatar da mu akan imani wannan shine karshen wannan sura mai aya 54 kamar da muka faɗi ta yi muna bayani game da tashin alkiyama ta hanyoyi daban-daban ta yi ta ba mu labarin tashin alkiyama ta yi muna bayani kan wajabcin gode ma ni'imomin Allah don shi ta fara da alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi godiya ta tabbata ga Allah da wanda adda abinda a cikin sammai da abinda a cikin kasai walahul amdu fil akhirati shi ake gode ma ranar lahira watan farkon lamari da ƙarshen lamari duk Allah ake gode ma sannan ta zo ta yi mu- ta yi muna maganar tashin alkiyama da waɗanda suka yi musun shi da waɗanda suka yi inkarin shi da kuma ta tabbatar da akwai shi ta hanyoyi da usulubi daban-daban ta yi muna magana godiya ga Allah yadda annabi Dawud da mutane suka gode ma Allah su Allah ya musu ni'ima suka gode da mutanen Saba da suka ki gode ma Allah suka suka kafirce mai imomin Allah da kuma irin azaba da hukubar da Allah ya yi musu don haka muna roƙo Allah ya sa gaskatawa mu da ranar alkiyama ta tabbata kada ta yi ta yi shake ta tabbata duk wata shuba da za ta zo Allah ya ba mu ikon tafiyar da ita kuma Allah ya ba mu ikon gode mai akan ni'imomi ne don haka wannan ayat ta ce an taqumu lillahi masna wa furada in kuka tashi daga nan muka bar tafsiri mutanen nan ne suna ta rubutu a Facebook da wanda suka yi ta kira na a waya da wani suka ci haduwa da ni suna cewa sun gode da aka ta magana gode mana iman Allah yanzu sun faka ko sun gane suna cikin neman Allah za ku koma cikin ribibi bayan sallah shawara ta gare ku an ta kumu lillahi masna wa furada in gari ya bice da wallahi komi Allah zahira da daya kai wallahi babu kaza babu kaza to ka samu wani ka ku zauna ci tsakanin da Allah wanda da ka sani tun shekara goma zuwa yanzu wai akwai wani abu da Allah ya taba yi min wani abu zaka tambaya yanzu ina akwai wani abu da kanka da Allah ya taba yi min da ni da kai fadi nau'in fadi naka bayan ya tafiya ta kai ma ka tsaya kai ta tunani ka ce a yi maka printing bank statement ɗinka ka ga cewa me ya shiga me ya fita ka tuna me ya shiga gidanka na abinci ya fita buhu nawa aka ci tun sadaka kai kokarin kirga buhu nawa aka ci to ni dai a samun inda nake baku duk lokacin da kuka shiga cikin ribibi ana cewa wayo Allah ko mi ya lalace an rasa gane wannan wajen bai san me yasa Allah ya yoshi ana jira tambaya Allah bacci la yasalu la la la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluna in aka fara haka to ka tsaya da kai da wani mutum daya ku tsaya ku biyu ku yi tunani kai tunani shin Allah gaskiya ne yayi maka wa'annan ni'imomin ko malam Jabir ne yake yi maka ƙarya yake so ya ruda ka ko kuma ya aka yi sai ka yi magana da kai da- da wancan in yi tafiya tai sannan ka tsaya kai dai sai ka yi wannan tunane kaga in gaskiya ne Allah ya sa mu gane Ah, mun kawo ƙarshen suwa nan za mu dakata dama yau goma ga wata yau muka ce za mu an shi tallafin marayu ko? Nawa gare mu ko da muka abin nan na farko kafin haka nan wannan tallafin na marayu kamar yadda kuka sani in ƙara bayani akan shi tallafi ne da muka fara an sa tun yan shekaru da suka wuce wannan ita ce shekara ta uku kuma ya zo ne daga shawarar wasu mutane da ke a nan suka ce a fara kuma aka bi shawarar su aka karɓa kuma mu ba mu san komi ga mutane ba sai alkhairi duk lokacin da aka roke su su bayar suna bayarwa muka samu kuɗin lokacin da ba mu yi tsammanin za mu samu ba kuma muka je muka rarraba ma marayu aka ci aka canye na gaya muku wancan lokacin wasu hakuka suke yi an ba su abinda ba su taɓa riƙawa ba kuma duk abinda aka ba su wasu riƙawa ba babu babu wanda muka ba fiye da dubu ɗari biyu amma dai su talakawa ne ba su da shi ba su taɓa riƙa kuɗi da suka yi irin yawan haka ba amma wasu dubu ɗari biyu shi ne mafi yawan abin da muka bai sannan akwai masu dubu ɗari kuma dubu ɗari ba mutum guda ba gida guda na marayu guda sun ba su dubu ɗari biyu wasu akwai masu dubu ɗari akwai masu dubu hamsin dubu saba'in akwai waɗanda dun maraya babu wanda muka ba ƙasa ga dubu goma wasu suna da yawa wasu za a ba su dubu ɗari gida ɗaya domin mutum goma ne kawai dai su rage zafi a lokacin sallah ya kasance sun sai wani abu bayan haka ya wuce wata shekara ta kewaye muka koma nema kuma muka samu ninkin abinda muka samu yan ninka biyu kuma wannan abin muka raba musu muka koma muka raba musu mafi yawa muka kula da waɗanda iyayensu suna cikin da'awa suka rasu ba su mai kula da su akwai wasu iyayensu alarammomi ne wasu iyayensu masu kiran sallah ne wasu iyayensu limammai ne wasu masu wa'azi ne suka rasu su muka ba priority muka muka fifita wajen bayarwa amma mun baiwa kowa wani abu ya rage ciki bayan sallah ana sa tafsiri ana nuno wa da account number wani ya turo naira dubu ɗaya dubu biyu wani dubu biyar wani dubu goma wannan kuɗin muka ga sun taru muka ce ba za mu jira har wannan azumi ba sai muka tattara su wani ya sai muna celoli guda biyar muka zaɓi marayu guda biyar wadda gidansu akwai marayu hudu biyar sai mu zaɓo guda nan mu zaɓo guda kuma duk mata muka ɗauki waɗannan kuɗin muka ba su muka ba mai koya musu ɗinkin tela ta koya musu ɗinkin tela wata uku suka iya muka ba su cikinsu kuɗin cin abinci da kuɗin transportation zuwa wajen koyon koyon ɗinkin tela da kuɗin sayan kayan ɗinkin tela su aka koya musu wata uku muka danka musu telole yau biye da ka yi musan sunansu ko shi su ba musan ko ɗaya daga cikinsu ba mun ba su sun tafi to da aka haka sai muka ɗauka a facebook sai muka saka a page sai wasu suka gani sai suka dinga kawo gudunmuwa wani ya ce na ɗauki nauyin maraya hamsin a sai musu tela da abin da zai ce wani ya aiko na injimoman niƙa wani ya koma aiko na teloli wani ya aiko haka dai muka ci samun tallafi duk muka yi muka sa wani ya gani sai ya koma aiko tallafi da haka na gaya muku ya kai maraya ɗari waɗanda muka tallafa ma tsakanin injimin niƙa da da injimin ɗinki keken ɗinki da karamar sana'a da, da wasu abubuwa ta kulikuli da wasu abubuwa da suka yi kama da haka wanda muka koya maka karamar sana'a sai da muka kirayo wata mata da ta iya tunda mata ne wadda ta san harkokin entrepreneurship ta zamna da su ta koya musu karamin jalli ga yadda ake koma babba ta ba su irin waɗannan shawarorin sannan muka ba su jalli bayan sun iya kuma suka je suka ci gaba da yi don haka sai muka ga cewa wannan neman tallafin da muke yi yana da fa'ida kenan kuma alhamdulillahi ya fa'idantar da mutane da yawa duk waɗanda muka ba sai mun ba su tsakanin da Allah ba mu yadda in mun baki cela ki sayar ba ba mu yadda in mun baki cela ki aje wai sai ki tashi aure ba ba mu duk wai mu yadda wannan ba kina da ƴan uwa marayu yanzu yanzu muke so ki yi ɗinkin tela a samu abin da za a ci zai yi wannan tela Allah ya samu ta albarka kafin ki tashi aure ta mai miki kayan ɗaki sai wata tela cikinta mun gani da yawa cikin mu'in suka fi kowa kuɗi a Najeriya akwai wata Aziza ta ɗan Lagos wadda yake sana'ar ta shine fashion design harkar ɗinkin tela ne amma tana cikin wanda suka fi kowa kuɗi a Najeriya don haka da tela ke Allah ya samu ta albarka sai ta kai ko ina don haka wannan taimakon ga mun dawo wannan shekarar shi ma muna neman shi ga waɗannan bayan Allah kuma yadda muka yi wacce shekarar haka zabu yanzu haka muna da teloli aje sun kai sun kai goma sha sun kai goma sha wanda sai bayan sallah cikin abin da ya rage nan bayan an mura baba marayu na abinci mu ɗauki nauyin wasu marayu su ma su je su koyi ɗinkin tela kuma mu ba su waɗannan telolin kuma muna da yaƙinin kafin waɗannan telolin su ƙare za mu samu su su ba mu su waɗannan kuɗin ba mu sayan tela da su ita tela gaba ɗaya kuɗin sayanta wani yake kawo ya ce wannan ya kawo wataran wannan ya kawo wataran to muna da yaƙinin kuɗin insha Allah da yadda Allah a su teloli za mu same su ta wasu mutane za su bai kudin nan da za mu tara yanzu wanda za mu ba marayu ne su ci abinci saura mu aje in wasu ka ba da tela sai mu yi amfani da kudin mu ba marayu kudi su yi zirga-zirga zuwa wajen koyon tela su ci abinci su ci abinci ga hanya mun ce yau goma ga wata za mu buɗe wannan asusu za mu rufe shi nawa ga wata za mu rufe shi 23 ga wata ko 24 ga wata don haka cikin wannan sati biyu za mu nema kuma kamar da muka saba in an nema yau gobe ba za a nema ba in an nema yau gobe ba za a nema ba haka za mu dinga yi nawa mu nace muku muna da su muka buɗe asusu da su na da kuma har da ce yanzu inda na ce wani abu ciki ba inda na ce wani abu ciki babu wal'amili na alaiha sai ba zakka ce wal'amili na alaiha wadda dukiyar maraya ce kwacci ta sai ya ci wuta da haka babu maganar amili da alaiha inna ma ya akulu na fi butunihim naran ne wannan so don haka na ce muku muna da dubu ɗari hudu da aka saka a suna tv karatun jiya wani ya gani ni ce dun mata ne suka ba da kuɗin nan dubu ɗari hudu haka aka yi ko dun mata suka ba suwa sai turu naira miliyan biyu don haka don haka su a wajen sun motsa don haka ya ya kamata muna da miliyan biyu da dubu ɗari hudu to amma kuma kamar yadda gaya muku ana ta turawa akwai wasu akawunsa da an tura ɗari biyar naira dubu naira dubu biyu an tura su ma sun kai naira 164 a cikin account da haka yanzu akwai miliyan 2,564 da su za mu buɗa a su Allah ya sa mu ninka su mu ninninka su ninninka su kafin mu tashi yana sanan wannan bawa Allah da ya turo wannan miliyan biyu muna roƙo Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya biya mai bukata tai Allah ya tsare mai sauran dukiya tai Allah ya yawaita mu irin su cikin al'umma akwai irin shi da yawa da adda kuɗi to Allah ya ba su zuciya su ma su yi ko a nan ko a wani wuri yanzu ya za mu yi yanzu account number ɗin wadda account number na mu nawar kai ka harice account number last year ba ka harice shi ba? wallahi ni ma ba harice shi ba wai education ne sai mu karanta za ka za a hita a yi ne a ansa da aka saba kuma za mu karanta za mu karanta account number na na abin nan haka sai a zagaya sai a nem- a nema dama mun gaya muku yau za a Akwai- ah, eh wa- malam muniru ya tuna min waɗannan abubuwan da na gaya muku gaskiya ba su ɗaya muka yi ba akwai waɗanda marayu ne sun kama suna son operation kuma babu abin yi musu operation kuma cikin waɗannan kuɗin muka duka kai musu operation akwai wanda muka ɗauki nauyin makaranta su yanzu haka suna nan suna makaranta marayu ne ba su da mai ɗaukar nauyin makaranta su duk dai cikin wannan asusun aka tallafa musu account number shine 000 guda uku 158 000158 2488 Jaiz Bank 2000 guda uku 158 2488 Ah, in mun nema yau ba za mu nema gobe ba haka za mu yi har mu gama insha Allah sai tambayoyi yau akwai tambayoyi da muke ansa sai masu tambayi kan haka zero zero guda uku one five eight ɗaya biyar takwas kenan one five eight two four double eight zero zero zero guda uku ɗaya biyar takwas ɗaya biyar takwas biyu hudu shid- biyu hudu takwas takwas zero zero zero guda uku ɗaya biyar takwas biyu hudu takwas takwas yayi? yayi bismillah jaiz bismillah
to alhamdulillah Allah ya saka ba da alheri Ah, mai tambaya na farko yana magana yana tambaya akan cewa um, ala gafarta malam mutane ne guda uku ke- kan mashin ɗaya mana mutane su kai overload a kan mashin ɗaya duhu ya kama sai wata mota ta haska su da fitila ita ma mota tana da fitila ɗaya sai suke tsammanin mashin ne ba mota ba sai da suka kawo gab da musu suka gano ashe mota ce ke da fitila ɗaya ta buge su ka faɗi sai wani mai mota ya zo ya hau ta kansu dukkanin suka a su uku suka rasu tambaya anan shine cikin motocin nan guda biyu malam wane ne ka fara ta kama sannan kuma ka fara ta mutum ɗaya zai yi wanda ka- ta kama ko kuma ka fara mutum uku zai yi ma'ana azumin wata biyu zai yi jere ko kuma kowane mutum sai ya masa nashi azumi na farko irin wannan tambayar ba ta iya sa a gano hakikanin irin wannan lamari don haka dole sai an yi bincike na kwarai irin wannan in haɗari ya auku da wani ke ganin wa'ad da laifi wa'ad da laifi dole sai an sa road safety dole sai an sa traffic police sai a- sai an sa sai sai an sa su sai an sa traffic police su za su iya gane wane ne ke da gaskiya wane ne bai da gaskiya duk wanda a hukumanci shi abbe da gaskiya to shi ta kama dole sai yayi azumi kuma zai yi azumin uku ne ba azumin mutum ɗaya ba ne zai azumin ko mutum nawa suka rasu su ake wa azumi amma dai a gano wanda bai da gaskiya to wannan abin in kuna so a gano wanda bai da gaskiya sai kun haɗa da yan road safety an haɗa da alƙali na kotun shari'a musulunci yanzu ba alƙalanci zai ba fatawa zai zai bai idan ya bai sai ku gano wane ke da gaskiya wallahu ta'ala a'lam.
wani tambaya shi kuma abin da ke cewa malam ne ne hukuncin shan wine a musulunci ya danganta in non alcoholic wine ce babu matsala in kuma alcohol abinda ba a sha abinda ke sa maye alcohol ba a sha amma akwai grape wine akwai wasu abubuwa da yake ba su da alcohol zaka su wannan babu babu iskali haka ya danganta da in akwai alcohol cikin akwai ah, abin maye ciki shine baya halatta wallahu a'lam wannan yake cewa malam idan liman ya ce sami Allahu liman hamida me ya kamata ma mu ci shi ma mamu ya kamata ya ce sami Allahu liman hamida sannan ya ce rabbana wa lakal hamd akwai mazhabar da ke cewa kamar inda malikiya illiman ya ce sami Allahu liman hamidahu mamu ya ce rabbana wa lakal hamd dalilin su shine hadisi Abu Huraira da yake cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamd suka ce wal qismatu la taqtadi at-tashrif annabi ya raba ya ce liman in ya ce sami Allahu liman hamidahu mamu ya ce rabbana wa lakal hamd to amma kuma an samu annabi shi kanshi yana cewa sami Allahu liman hamidahu kuma ya ce rabbana walakal hamd kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli na dai kenan na biyu kuma sami Allahu liman hamidahu zikiri ne da ake na ɗauka kowa daga ruku'i daga ruku'i ana taso ake cewa sami Allahu liman hamida dan an daidaitu sai a ce rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana walakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu don haka ɗaya daga cikinsu ake faɗi don haka na tasowa dukkanin sami Allahu liman hamidu na ɗauka kowa ne don haka in ka haɗa tsakaninsu su biyu kace sami Allahu liman hamidahu sannan kace rabbana walakal hamdu ya fi fita daga cikin iskali wallahu ta'ala alam tare da cewa waccan ita ma mazhaba ce mai zaman kanta kuma kun ji dalilin ta amma da in ka haɗa tsakani aqrabu lis-sawab insha Allah wallahu ta'ala alam wannan yana tambaya guda uku amma dukkanin sun shafi kasar na farko yana tambaya cewa malam tsawon wacce tafiya ake wa kasar na biyu kuma kwana nawa ne ya kamata a yi ana kasar na uku idan mutum yana zama a garin da ba nasu ba idan ya yi tafiya zuwa garin su ko zai iya yin kasar
ta farko da ta biyu a tsawon wace tafiya inda mafi yawan malamai suna cewa tafiyar ta kai mil 48 kuma in mutum zai kwana da ya wuce uku yake kasaru wannan shine kusan mazhabobin a immatul arba'a gaba daya amma akwai wata mazhaba da ke cewa duk abin da ake ce matafiya ake wa kasar kuma ita muka fi fahimta akan ta muke cewa duk abin da ake ce matafiya ana mai kasar dalili kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi haddada mil 48 ba yace sai wanda ya tafiya mil 48 kawai lokaci ne in yayi tafiya kasar yake kuma yakan yi tafiya ya yayi kasar ba tare da an tsaya kidan ya komil nawa bane dalilin masu cewa mil 48 domin shine tafiya yini uku da kwana uku annabi sai ya ce ya la tusafiru mar'atu musirata yawmin wa layla ita ce tafiya yawmin yawmin wa layla tafiya yini ita aka samu shari'a ta yi ma itlaqin safar a cikin a cikin a cikin shari'a a wasu babubuka yanzu a ce tafiya sai a ce tafiya yini daya da kwana daya mil 48 idan zaka yi tafiya bisa rakumi zai baka tafiya yini daya da kwana daya don haka sai suka ce to tun da shi yazo a shari'a ana cewa a matafiya da haka shi za mu ɗauka a matsayin tafiya wannan mazhaba ce tana da ƙarfi ayyumal arba'a da suna akan ta amma dai wasu cikin muhaddiquna suna akan cewa tun da ba kayyade ba ba su kayyade ba kuma mu mun fahimta haka duk abin da ake ce matafiya yau akwai inda zaka iya tafiyar mil 48 cikin gari kake ba ka yi kasar ba yau kana tafiya manyan birane kamar New York kamar London zaka iya tafiyar mil 48 cikin gari kake ka hito daga aji ne zaka je gida ba ka yi kasar ba daga aji za ka je gida daga aji za ka je kasuwa ka so wani abu ka dawo za ka je wata kasuwa ka so wani abu ka dawo za ka yi tafiya mil 48 akwai garuruwan da kafin ka yi za ka ce ka yi tafiya za ka wuce gari ɗaya ka wuce gari biyu ka wuce gari uku duk ba ka yi tafiya mil 48 ba za ka shari'a ta mai sai ga tafiya in an bashi ga tafiya duk lokacin da wani me tafiya a ce wani ya ce na yi tafiya a ce ina wani ya ce tafiya zan yi gobe tafiya zan yi ko ina wani ya yi tafiya to wannan tafiya ake wa ƙasar akwai inda ta kai mil 48 akwai inda bata kai mil 48 ba ita ake wa kasar kwana nawa ake kwanan matafiye shi ma ba samu annabi sai ya kayyade da kwanaki ba mafi yawan malamai da ke kayyadewa da kwanaki dalilin su shine annabi sallallahu ya ce ma mutanen makka bayan an yi hijira an dawo makka za a koma an yi hijira an dawo a madina da aka zo aikin hajji sai ya ce kada muhajiruna su tsaya fiye da kwana uku bayan dawowa da kake da na biyu bako in ya zo wajenka kwana uku yake kwana uku yake a matsayin a tarbe a matsayin bako kwana uku yake suka ce to wanda ya wuce kwana uku ya zama dan gida kenan shari'a ba ta yadda ai mai treatment din bako ba don haka zai cika zai cika sallah to amma mun samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya zuwa fatahu makka kwana 17 kuma yana yana kasarwa kwana 17 mun samu annabi sai ya je tabuka tafiyar wata daya kuma yana kasaru mun samu wasu sahabbai sun yi tafiya wata uku suna kasaru don ka duk abin da ake ce matafiya ana mai kasaru ba tare da kayyadewa ba tabbata ta uku
mazani yana zama garin da ba nasu idan kuma garin su zai kasar
sai in ya bar garin su gaba daya idan misali ɗan sokoto kake sai ka bar sokoto gaba daya ka koma abuja ka yi gida kana aiki abuja kana jira a baka pension ka abuja ka zamna can yaren kasa su makaranta to da ka zo sokoto zaka iya kasar kafin ka koma ka riga ka yanke ka bar sokoto gaba daya amma sokoto kake zama da iyalanka da komai abuja iyaka ka je ka yi aiki ka dawo in ka je abuja ba za ka yi kasar ba saboda aiki ka tafi sannan in ka dawo sokoto ba za ka yi kasar ba sai dai ka yi kasar tsakanin su saboda wanda ya tafi aiki yana da permanent and pensionable offer kun je ya take permanent to kaga can ma garin su ne ya zo zaba ne khalidi na fiya abadan ne illa ma sha rabbuka to kaga ya tahi ya tahi ne zaka ba zai yi ba zai yi kasar ba ta haka ba zai kasar can ba ba zai kasar gida amma in ya bar garin su gaba ɗaya koma da iyalai ne can garin tuhuwa yake tafi zai kasar tsakanin su ba su harika Allahumma wa bihamdika nawa aka samu ki sadawa na ana hada an samu da yawa ba su harika Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu